الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوحة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau na hudu da watan azumi na ramadana allah amshi ayyukanmu allah ya ba mu gamdakatar da taufiki domin ribatan wannan watan insha Allah za mu tashi yau a darasin tafsirin namu na yau za mu tashi a suratul tin wannan suratul tin ko kuma suratul wattin suratul tin kenan sura ce wadda take makkiya an sabko ta kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aya takwas kacewa kan aya takwas gare ta wannan sura tana bayani akan mawdu'ai guda biyu wanda su suka hito wahi a mawdu'an da take bayani na farko tana bayani akan karramawar da Allah maɗaukin sarki yawa ɗan adam sannan na biyu tana bayani akan imani da ranar sakamako da ranar bincike da sakamako ranar tashin kiyama wannan abin take rakkazawa akan shi mafi yawan abin da take bayani akan shi tana bayani akan wani abu wannan sura Allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da rantsuwa da wasu gurare guda uku guraren annabcin wasu manya daga cikin annabawa wanda suke suna daga cikin ulil azmi min rusul gurin annabcin annabi Isa da kuma gurin annabcin manzala sama da kuma gurin annabcin annabi Musa rantsuwa an yi ta ne akan cewa Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam a sura wadda ta yi mafi tsayuwa mafi dacewa mafi kyau sannan kuma hallo allah ya bayyana cewa idan bai yi godewa ba allah bai tashi ba da ayyuka na kwarai da biyayya ga allah da manzan shi to kuma zai koma na ƙasan ƙasa a cikin wuta iddarkin asfali mai nan asfali safi sannan kuma hallo sai ayat ta dawo take bayani akan cewa bayan dukkanin dalilu sun tabbata surar take bayani a ƙarshe bayan dukkanin dalilu sun tabbata mai zai sa ɗan adam ya dinga karyatawa da ranar sakamako yayin kafin ya dinga karyata da ranar sakamako bancin ga dalilai da suke nuna mashi allah shi ya halitta ɗan adam ɗin nan a surar da ta yi kowace sura ya karrama yanayin halittar shi ta yadda kyawun halitta babu kawai ɗan adam to allah da ya ma wannan kuma ya ce za ka mutu in ka mutu za ka tashi zai sa ka wuta ma me yasa kake karyatawa kuma alhali kowa ya yarda cewa allah maɗaukin sarki ya yi duk wani mai hikima hikima ya yi duk wani mai hukunci iya hukunci to me yasa kake karyatawa da addini a wannan a takaice shine ababen da wannan sura take mu'alaja suratu wattin tana da wata daraja mai girman gaske manzan Allah sama ya kasance idan yana bulaguro yana ƙoƙarin a raka'a ɗaya daga cikin sallolin shi ya karanta suratul tin daga barra bin azib hadisin da imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito a sahihansu barra bin azib yake cewa kana nabi sallallahu manzan Allah sallallahu ya kasance ya qara'u fi safari yana karanta a cikin bulaguran shi fi ihda raka'atayn a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu da yake yi domin sallah da yarka a hudu ana maida ta raka a biyu ko to a ɗaya daga cikinsu yana karanta bitti yana karanta bitti ne wanzu yana karanta wannan suwar tuwatti yana karanta ta barra bin azum ya ce fama saminto ahadan ahsanu sautan au qira'atan minhu barra bin azum ya ce ban taɓa jin ba wani wanda ya fi manzan Allah sun sama kyawun sauti na ƙira'a ta alƙur'an kenan ma'anar shi manzan Allah sun yana karanta ta karanta wadda yana bayyana ma'anonin ta kai kace kana fassartawa ba za mu yi ce bai taɓa jin ba wanda ya yi manzan Allah sama kawo ƙira'a kenan tana da cikin surorin da manzan Allah sama yana ba ta muhimmanci abu daguro yana yawan karanta ta abu daguron shi sallah ta abu daguro wadah ne wannan ta cikin suratul tin insha Allah malam sai karanta mana a rantsu wannan da aka yi bayan su kuma Allah sai karanta mana sauran ko ya karanta mana surar gabaki da in ya so ya karanta mana ayoyi guda uku daga baya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين wannan ita ce surati at-tin manzala sama yana karanta ta a cikin bulaguran shi wanda ya rawaito a cikin salloli in yana cikin bulagur wanda ya rawaito wannan hadisi ya ce da ya ji manzala yana karanta ta bai taba jin bori wanda ya yi manzala sama sauti na hukumce ya kokarin ba ta muhimmanci wannan sura ya dinga tuna ta ya dinga sa ta kota a cikin abin da yake karanta domin koyi da annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ba wa in yana cikin bulaguro ya tuna da manzala sama yana kokarin kiyaye karanta ta lokacin da yake cikin bulaguro Eh, to za mu ɗauki ayoyi na oh, guda uku wanda rantsuwa ne gabaki ɗansu mana ya karanta mana su insha Allah sai mu yi bayanin su sannan kuma da mu ɗauki wasu ayoyi aka haka insha Allah والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
wannan ayoyin guda uku dukkanin su rantsuwa ne Allah maɗaukin sarki ya yi da wasu ababe da suke halittu ne Allah shi ya halitce su shi kuma daman ka'ida ce Allah maɗaukin sarki yana da damar ya rantse da duk abin da ya so daga cikin halittu amma su halittun bai halitta a gare su ba su yi rantsuwa sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlif billah haka manzo Allah sai ya ce duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsuwa da Allah duk wanda yake so ya rantsuwa ya rantsuwa da Allah man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka wanda ya rantsuwa da wani Allah yayi shirka ya sha bamban lokacin da kai rantsuwa da wani Allah shin ka hararo wannan wani Allah hakkin shi ɗaya da Allah matsayin shi ɗaya da Allah shirka ce babba ko kuma a kana ganin ne ko yana kaddare da a iya rantsuwa da shi to shirka ce karama kenan da ya gwargwadon kudurin da mutum ya yi lokacin da ya yi rantsuwa da wani Allah amma ne mutum ya nisanci rantsuwa da wani Allah gabaki da annabi ne shehu ne dutse ne a takwaron kwatsa ce kawai da mutanen da magarama rantsuwa da takwaron kwatsa mutanen maraɗi kuma rantsuwa da da yake suna baki dogo ko makamanta haka Allah ke yi wannan duka suna cikin shirka jai sai Allah maɗaukin sarki ya ce wattini wa zaitun Allah ya ce na rantse da attini da kuma azzaitun wannan attini da azzaitun attini da yake suna itaciya ce wadda take da 'ya'ya ana ci suna zaƙi kala-kala ne tin ɗin da akwai mai kaya a shauki da akwai wanda baya da kaya kala-kala ne tin ɗin wanda ba mu da su biya a nan da ya kula amma nan da kawuta yani kawai irin su libya da tunis da makamanta haka duka kana samun su amma dai bamu da atin da bamu da shajara a nan gurin duk da wasu suna kokarin wasar da su ce ɓauri ko makamanta haka almihim dai bamu da dai yani bushe amma dai yani yani da mai kyau suna wannan ne ɗayan icce ne kamar su zaitu ne yake yana da fa'ida a cikin ɗan adam daga cikin kala-kala na tin da akwai tin shauki wanda shi galiba ana yawan ganin shi a wannan kawar gwaiba cikin shi yake da 'ya'ya amma shi ya yi gwaiba zaƙi da ƙamshi alright amma kuma bayan shi shi kuma wata shi ba a ci ita kuma gwaiba wata shi ta da ci wata shi kuma hallo da yake suna ƙaya gare shi alright was zaitun kuma hallo Allah ya rantsuwa da zaitun shi zaitun alhamdulillah muna da shi ana kawo mana shi ma ana shukka shukka shi amma dai ba ita bace ba hakikanin wanda ake shishikawa nan amma dai ana kawo shi shine olive ne zaitun ne wanda wanda muka sani wanda ana amfani da man shi wajen da yake suna cin abinci wajen yin abinci wajen da yake suna shahawa a jiki wajen magunguna sannan kuma ana amfani da garin shi da 'ya'yan shi ana ci da sauransu da sayawar shi ababe ne dama fa'ida gare shi to wannan atti da azzaitun malaman tafsiri sun dan samu sabani shin ana nihin itacen karan kansu ne Allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da su ko kuma ana nihin Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da asalin inda aka ake samun su da yawa su ne baitul maqdis ko kuma la Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da wasu duwar watsi a nan wajen baitul maqdis din sunan su ɗaya sunan shi tin ɗaya sunan shi zaitun sun samu sabani amma dai mahamayakun dai shi ne dai bayyana ta dai daga wannan ma'anonin kuma menene abin da yasa aka zaɓo wannan aka yi rantsuwa gurin annabcin annabi isa ne shi ne baitul maqdis ya kasancewa su a tilin kasancewa nan ne asalin su nan suka yi yawa a baitul maqdis ko kuma kasancewa mai yake suna jabal ne sunan wani duwatsu dutse ne a nan ya kuma kasancewa tin din da ake rantsuwa da shi kasancewa shi ne zai asalin shi wa ba shi ne wattin allah ya rantsuwa da mai yake suna itace wannan ta attin da kuma zaito mala ce haza kasamun ai uksimu bitin wa zaitun li barakatihima wa azimi manfa'atihima allah ya rantsuwa da su saboda albarkarsu da girman fa'idarsu ibn abbas ya ce huwa tinukum allazi ta'kulun wa zaitunukum allazi ta'suruna min zayt ibn abbas ya ce tin din dai da aka yi rantsuwa da shi shine tin din da ake ci iccen kenan wanda ake cin kiran shi sannan kuma halin wa zaitunukum allazi ta'suruna min zayt da kuma zaitun din da kuke matsu wannan daga cikin shi kuke matse mai daga cikin shi shine dai aka yi rantsuwa da shi a gurin abdullahi bin abbas ikrima ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai yake cewa aqsama Allahu ta'ala bi manabiti tini wa zaitun Allah ya rantsuwa da guraren da suke gugowa sune yani baitul maqdis ikrima ce fa inda tina yanbutu katiran bi dimashq wa zaitun yanbutu bi baitul maqdis shi kuma tin yana yani inda yawa gugowa a dimashq shi kuma zaitun a baitul maqdis to ya Allah ya rantsuwa da shi wanda wannan guraren ne dai wanda muku kuka annabcin annabi Isa wanda kenan dai Allah ya rantsuwa da itacen nan saboda darajar su sai kuma Allah madaukakin sake ce wa turisi ne kuma Allah ya rantsuwa ce na rantsi da turisi na turisi ne shine ne turisi na wanda aka bayyana a cikin suratul mu'min aka ce wa shajaratan takhruju من طور سيناء تنبت بالدهن وسند الآثم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين
wannan Allah na a cikin wannan suratul mu'min yana gwada ni'imar da yawa bayi sai ce wa shajaratan takhruju min turi sina da kuma Allah ya hukugo ma mutane shajara wata bishiya wadda tambitu yani ta kurju min turu sina wadda take hutowa a turu sina a dur jabal ne wani dutsi ne wanda ake ce mishi saina'a wadda tana hutowa a nan gurin tambitu bidoni tana hutowa tana hudda mai kuma lo su bugin da akili kuma lo ana yin biya da ita wacce bishiya ce bishiyar zaitun kaga ana hudda mai kuma lo ana yin abinci da ita a yi miya da ita jai kenan kaga wannan shine istiknamin ana ce mishi turu sinin ana ce mishi turu saina to Allah ya yi rantsuwa da shi tur sunan jabal din ne sinin ko kuma saina'a mai albarka ko kuma mai kyau ma'anar kalma sinin ko kuma saina'a mai albarka mai kyau wadah shi na zama ɗaukin sake ce wa turu sinin Allah ya yi rantsuwa da dutse na turu sinin shine mai albarka mai kyau me yasa ya kasance yana da albarka a nan gurin aka ba ma annabi Muhammad annabi Musa annabci Allah ya mishi magana wa kallama Allah Musa taklima a ina ne ya afku a kan wannan jabal falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakkaa wa khara Musa sa'ika duka a wannan inni anastu naran la'alli aji da duka wannan kasalar ta afku ne a wannan da yake suna dutse shi ne dutsen turu sina shi ne mana ce aksama allahu bil jabalin mubarak allah ya yi rantsuwa da wannan dutsen mai albarka wanda allazi kallama allahu alaihi musa kallama allahu alaihi musa a kan shi ne allah maɗaukin sarki yawa annabi musa magana shi ne turu saina'a ko kuma ka ce turu sinin kawai da ya zo a cikin suratun zaitun a cikin suratun tin aka ce turu sinin a cikin da yake suwa sun shigo turu sai na duka dai sunan shi shi ne yana da bishiyoyi da yawa kuma yana da kyau kuma yana da albarka shi sa aka sanya mishi suna haka ɗaya daga cikin malamar tafsir yake cewa an sanya mishi suna sini da saina'a bi husnihi saboda kyan shi wani kaunihi mubarakan saboda kasancewa shi yana da albarka kuma hallo yana da bishiyoyi masu kyau masu yani wanda suka kasa shi ya zama to kawatacce shi yasa ake ce mishi sinin ko kuma sina idan wannan rantsuwa ne da gurin da aka ba annab Musa annabci ko kuma a gurin da yani Allah madauki sakewa annab Musa magana kuma hallo sai abu na uku guri na uku wanda aka wa wani babban annabi daga cikin manyan annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikamakin annabawa shine wa hadal balad amin Allah ce kuma ina rantsuwa da wannan gari mai aminci shine garin Makka garin Makka balad ne gari ne sannan kuma hallo aminun ne mai aminci ne wa man dakhalahu kana amina inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan fihi hudan lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان amina wanda ya shige wannan garin yana da aminci da kwanciya hankali ke shi yasa aka sanya mishi albaladul amin kuma Allah ba sarki bayyana awalam yarau anna haqqi awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim Allah maɗaukin sarki cike tambayar yake ga mushrikai basu gaba Allah ya sanya harami mai aminci ne makka gari ne mai aminci dalilin wannan haramun almiyam kenan dai garin abokan zuwa ta uku ta tsakaku ne a kan makka inda makwakwaza annabcin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan su ne gurare guda uku wanda allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da su na farko wattini wa zaitun allah ya rantsuwa da iccen attini da zaitun kasancewar inda yake ɓuɓɓugowa nan ne asalin gurin annabcin annabi isa shi ne baitul maqdis ko a ce sham alawajin umum a ce sham alawajin umum sannan kuma na biyu turu sinin allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da dutsen turu sina'a ya yi rantsuwa da shi na hudu kuma na uku kuma afwan shine wa hadal balad yamin allah ya yi rantsuwa da garin makka gari mai aminci wannan garurrukan guda uku ko kuma guraren guda uku Allah ya yi rantsuwa da su saboda karrama karrama su saboda kasancewarsu su gurare ne na maɓuɓɓuga annabawa daga cikin manyan annabawa wanda suke ulil azumi na rusul ulil azumi na rusul guda biyar ne da akwai وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا kuma ga ta nan a cikin shari'a da kuma addini ma شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ف- ولا فلا تت- ولا تتفرقوا فيه wannan su ne annabawan da suke ulul azmi na rusul na farko annabi nuh na biyu annabi ibrahim bayan shi kuma annabi musa wannan tartibin zamaninsu bayan annabi musa annabi isa bayan su kuma cikamakin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ulul azmi na rusul to wa'annan daga cikin ulul azmi na rusul kuma da akwai uku wanda su ne ashabu shara'ir al-kubra a cikin ulul azmi na rusul da akwai guda uku su ne ashabu shara'il kubra ma'abuta shari'a mai girma wadda ta wanzu har yanzu duniya ita ce ne take da saɓani kuma an- an sa shayewarsu su ne na farko annabi musa shari'a da aka ba shi ta da yake suna a taura bayan shi annabi isa eh, injila bayan shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda ya shahi duk wata shari'o'i da aka zo ta zo ba kayan ta. to shi yasa aka yi rantsuwa da su wa'annan guda uku wanda aka yi rantsuwa da guraren annabcin su al-allama ibnu kasir yake cewa a cikin littafin shi a cikin tafsiri shi yake cewa zahaba ba'd al-a'imma wasu daga cikin ma- ma- manyan malamai na tafsiri sun tahi ila anna hadhihi mahalun salat akan cewa wayannan gurare ne guda uku ba'athallahu fi kullin minha nabiyyan mursalan Allah maɗaukin sarki ya turo daga gurin kowannen guraren nan guda uku ya turo annabi wanda yake manzo min ulul azmi kuma dukansu suna cikin ulul azmi a wanda bayani ya gabata ashabu shara'ir kibar ma'abuta shari'a mai girma wanda muka bayyana ne fal'awwal guri na farko sai aka fara da ƙaramin guri zuwa babba-babba zuwa babban na ƙarshe aka fara da annabi isa gurin da aka antuwa annabci annabi isa sai kuma aka zo zuwa gurin annabi musa wanda ya yi annabi isa sai aka rihe da annabi muhammad sassa wanda ya yi dukkanin annabawa haka haka ne aka wara ya ce fal'awwal guri na farko mahallatu tin wa zaitun gurin da wannan ita yake bufugowa tin da zaitun wa hiya baitul maqdis shine baitul maqdis wanda dai yanki ne eh, da ake rikici a kan shi a yau da yake da suna a filistin tsakanin isra'ila da filistin su isra'ilawa suna so su kwace gurin da ƙarfi yaji yan filistin gurinsu ne kuma ake ta zub da jina ne dai ta dalilin wannan Allah taimaka Allah sa alkhairi Allah ya agaza mu musulmi Allah ya sa su samu galaba akan makiyarsu kuma Allah sa abin ya zo musu da sauyi kuma Allah karya kafirai da kafirci yan guri na- na farko kenan mahallatul tin wa hiya bi baitul maqdis yace allati ba'atha Allah fiha Isa a wannan baitul maqdis anan Allah ma'aukin sarkiya tuwa annabi Isa wasani guri na biyu kuma hallo ibnu kasir yace turu sinin wa huwa turu sainaa shine turu sinin shine dai turu sainaa wanda aka faɗi a cikin a cikin suratul mu'minin yace alladhi kallama Allahu alaihi Musa ibn Imran wanda akan shi ne Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa eh, dan Imrana ya mushi me yake suna magana wasalis guri na uku albaladul amin gari mai aminci shine Makka alladhi man dakhalahu kana amina wanda ya shige shi ya zanto mai aminci a duke shi mai aminci a jin aran shi wadda in ka shiga maka kana da aminci a dukiya aminci a raka bal hatta da in ka shiga maka kana da aminci a wajen amsa addu'a kana da aminci a wajen lahiya aminci ce ta kowane ɓangare kuma kana da aminci a kan addinin wadda wadda ke shi da sufa ta makka ibn kasir ya ce wa huwa allazi arsala Allah fihi Muhammadan a wannan gurin ne Allah madaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababan da wa'annan guraren masu albarka masu daraja guraren turo wa'annan annabawan manyan annabawan nan Allah ya yi rantsuwa a kan me kai ka san abin da aka yi rantsuwa a kan shi bai fa'ida ne mai daraja da mai girman gaske to Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababen masu fa'ida masu mutunci masu daraja ba don komai ba don akan wani abu mai fa'ida don a jawo hankalin na adam wadda wani kyan su ne da yake da suna amma ya magana shi mutum ya iya zuwa ya ce wattini ya rantsuwa wasu zaitun bayanin talaba don kan mutum ya ga eh ya zuwa alkur'ani ne ba shi ne ke cewa kai ma za ka yi wannan janabin allah maɗaukin sarki ne shi kaɗai ke iya rantsuwa da duk abin da yake so amma wani shi daga cikin bayi ba halitta ba su yi rantsuwa da wani allah sai da shi shi kaɗai ko su yi da su yi rantsuwa da sunan shi ko su yi rantsuwa da zatin shi ko su yi rantsuwa da sifa daga cikin sifofin shi wadda allah ce maka sai mu ga akan abin da aka yi rantsuwa jawabin ƙasa shi ne malamai suke cewa in aka yi rantsuwa wallahi tallahi to ana jiran jawabin ƙasa wallahi tallahi ma ba yanzu rantsuwa ce mun gani me muke jira jawabin kasam amsa ta rantsuwa in mutum ya ce wallahi tallahi ai ana jira ya ce wallahi tallahi ma za me aka yi he ya faɗi amsa a kan me ya rantsuwa to yanzu shi ne za mu gani shi ne malaman tafsiri da malaman na hau suke ce mishi jawabin kasam amsa ta rantsuwa dai
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك
نعم يا إسحاق آية غدا su masu na da alakar juna da juna insha Allah dai jawabul qasam shine Allah ya yi rantsuwa da wayannan ababen guda uku akan laqad khalaqna haqiqa laqad khalaqna haqiqa mun halci al-insana dan adam mutum fi ahsani taqwim a mafi kyawun fuska fi ahsani taqwim a mafi kyawun fuska Allah ba sarki ya yi rantsuwa dan ya bayyana ma dan adam Allah ya halice shi a surar da ta fi kowace sura kyau fi ahsani taqwim a mafi kyawun daidaito a mafi kyawun gani a mafi kyawun sura at-taqwim asali shine at-ta'lim a daidaita abu a haddala abu to a mafi kyawun daidaito da mekewa shi yasa babu halittar da za a gani ya ce ta hidan adam kyau komin kyanta hatta barewa da kawo zaƙo-zaƙo a sama komin kyanta hammace yi wani ya yake ta yi babu halittar da za ta yi ɗan adam ta duk halittun Allah wa ake sarki babu wani ta kai ɗan adam ta yani halittar ɗan adam ta za mu gani wani ne daga cikin shugabanni ya yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi ya cewa ba ta shi wallahi tallahi in baki wata kyau ba na sake ki sake ɓaran-ɓaran ba ta duba ta ga kai anya kuwa za mu gani insha Allah wannan aya kuma ita ta warware matsala wannan aya ita ta warware matsala a ƙarshen tafsiri insha Allah za mu ishara zuwa ga wannan kissa laqad khalaqna al-insana Allah ya ce haƙiƙa mun halitti dan adam fi ahsani taqwim a mafi kyawun matsaya a mafi kyawun huska a mafi kyawun wannan yani halitta wannan yake nuna cewa Allah ya karanta ɗan adam ya darajta shi to amma wa duk da kyan huskar shi duk da kyan halittar shi idan bai yi ba aiki sun muradar namu asfala safiya sannan Allah ɗauke sarki zai mai da shi mafi kaskancin kaskantu ya mai da shi zuwa ga darakin asfalin yana ƙarshen cikin wuta idan bai yi ba aiki na kwallo wadda shi ne da yake wasu Allah maɗaukin sarki kina wannan sura ya bayyana cewa Allah halitta ɗan adam a mafi kyawun sifa da kyawun huska da kyawun daidaita sannan kuma hallo daga bai daidai wa daida hannaye mafi kyau a tsare ƙawahu a tsare ga huska bayyana bindi bayyana da yake wasu na ƙaho bayyana waye a tsari mai kyau in ya so ya kwanta ta kowane bangare zai kwanta in ya so ya zauna zai iya yin zama irin na daraja na mutunci Allah maɗauki sarki ya karanta ɗan adam da wannan kuma Allah maɗauki sarki ya bayyana mana a cikin suratul isra laqad ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Na'am, Allah maɗaukin sarki ya bayyana wannan ayar walaƙad karramna bani adam haƙiƙa mun karanta ɗan adam mutum ke wa hamalnahum fil barri wal bahr mun ɗauke shi mun ɗora shi ya rayu fil barri a kan ƙasa ko kuma fil bahr ko kuma a cikin teku ya yi ta yawo da da yake suna da jirgin ruwa inda yake so ya yi Hani wannan yana daga cikin khasiyya ta ɗan adam sannan kuma zo wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce maka arzika shi da dadadan ababe kyakkyawan ababe wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce na fifita shi akan mafi yawa daga cikin halittun da na halitta kaga wannan yake nuna cewa ɗan adam an kautata halitta shi sannan kuma zo an karanta shi an darajta shi wannan shine tafsiri eh, da malamai suka wa wannan ayar لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم sannan za mu ga tafsiri na biyu insha Allah ko kuma mun kai ba ma mun kai insha Allah bayani zai zo kenan fi ahsan taqwim baitin Allah ya kyautata sifar shi sai kuma Allah ya kyautata kwakwalwar shi yana fahimta yana ganewa ya kyautata zuciyar shi ya kyautata mishi magana yana magana yana ba da amsa yana saurari yani wannan duka sifofin da Allah ɗauki zakiya dan adam imam mujahid ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai yake cewa na malaman na cikin tabi'ai yake cewa ahsanu taqwim ahsanu sura wa abda'i khalqa mafi kyawun huska ko kuma mafi kyawun hoto mafi kyawun kuma hallo halitta dan adam wada sai Allah madauki sai ke ce sun maradadnahu to tare da wannan kyan huskar da kyan halittar da kyan jikin nashin nan da yake tsawo da shi in bai yi ba aiki na kwarai sun maradar nahu sannan za mu maida shi asfali safi mafi kaskancin kaskafi shi ne fiddarkin asfalin yadda kawai da malamin tafsir ta ce a mafi kasan kasa daraja ta karshe ta wuta za a kai shi domin ita wuta darajarta ai daraja an kai an ce daraja sama da kake karawa kada samun daraja ko to ita wuta darajar ta kasa ne ake yi shine addaraka hada إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار درك ما في كاي درجة كل شيء لو تتنتهي هذا إذا كما الجنة درجة سما سما شيء سا الفردوس الأعلى ما في أو كك الجنة ما زالت إلا كروك الجنة كك تي يا لي كده ما هو ما كمان لا لا يو كده سما هيك لا يك هيك واضح الله يكرمك ثم رددناه أسفل سافلين mala ya ce sun ma'anzalna daraja taho ila asfali safi sannan idan bai yi ba aiki na kwarai za mu sauko da darajar na tashi da kyawun na nashi zuwa ga mafi kasance ciyar daraja da adam da kiyamihi bi mujibi ma khalaqnahu alaihi saboda bai tashi ba da abin da aka wajibta mishi na halitta na godewa Allah haisu dan yashkur ni'mata khalqina lahu fi ahsan sura saboda bai godewa ba wannan halittar da aka mishi bai tashi bai ibada bai tashi bai mai da hankali akan biyayya ga Allah mai ke sarki shine malam a tafsira ke cewa falidalika sanarudduhu ila asfali safi wa hiya jahannama shi yasa zamu kai shi zuwa ga mafi kaskancin kaskafu shine wutar jahannama mujahid da hasan suke cewa asfali safi asfali darajatin na mafi kaskancin daraja ta wuta yani ƙololuwa ƙarshe ta daraja ta wuta nan za a kai shi sun bai bayan kina kwallo duk kyawun halittar tashi duk karam tashin da aka yi duk matsayin da aka bashi in bai bayan kina kwallo wannan gurin da za a kai shi wannan shi ne tafsiri na mai kyau suna na farko da aka wa wannan ayar shi ne tare da kyan ɗan adam to in bai yi ba aiki na kwarai za a kai shi zuwa ga mafi kaskancin kaskattu a cikin wutar jahannama za a kai shi daraja ta ƙarshe ta wutar jahannama illal ladina amanu banda wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai su wannan makomarsu ina ce aljanna ce falahum ajrun su wannan suna da lada ghayr mamnun ghayr maqtu bai wanda bai yake ba wanda suka yi aiki na kwarai su ina yani kyan halittar ma ƙara ƙara za ta yi su makomarsu shi ne da yake suna aljanna illan shi ne Allah ya tokaci ya ce a ɗan adam ɗin da aka yi wa kyakkyawan surar nan wanda za a kai shi asfali safi ne ban da mummune shi ne Allah ce illan da zina amal ban da suka yi suka imani wa aminu salihati kuma suka yi aiki nagari na kwarai sannan ko wa'annan sakamakon su falahum ajru wa'annan suna da lada ghayru mamnun wanda bayya yankewa wannan shine tafsiri na farko da aka wa wa'annan ayoyin guda biyu tafsiri na farko na na biyu shine wanda dhahhak yake cewa da Allah ce summa radadnahu asfala safilin ay radadnahu ila ardhil umr mun kai shi zuwa ga mafi kaskanci halin shekaru shi ne shekarun tsuha wa huwa alharam ba da shabab shi ne tsuha da mutum yake bayan ya zama sarmai wadda ba da kowa raunin da yake samu bayan ya yi ƙarfi ɗan adam laƙar kalakar isa ne fi mu dawo bayan ya maka ɗauko fassara nan ta zahar laƙar kalakar isa ne fi asan ta kun tabbas mun halicci ɗan adam allah ya ce a mafi kyawun sura mafi kyawun huska mafi kyawun matsaya da kyan shi da ƙwarin shi da komai sannan sun maradar nahu asfar da sami sannan kuma muka maida shi zuwa ga mafi kaskancin kaskantu in ya tsuwa bayya iya aiki bayya iya motsawa bayya iya cewa komai ya kwakwalwar shi ta koma ga wata yaro ya ba fuska ta kwaɓe ta yi ƙasa ba abin dariya ba ne ba allah ke ba ba haka zai kasance rayuwar shi illan lazina amanu banda wanda suka yi imani to su ko sun tsuho ba sa iya aikin gasa sun tsuho ba sa iya yin aikin ladan sirana illa lazina amalu wanda sun da suka yi imani wa amilu salihati suka yi kuma aiki nagari a zamanin samartakar su suka yi aiki nagari na kwarai to wa'annan ko da sun tsuho ba sa iya aiki wa lahum ajrun ghayr suna da lada wanda ba ya kewa kana zuwa masallaci kana zuwa gurin karatu kana mai da hankali akan ibada kana azumi kana waye kana waye in ka tsuho baka iya yin wannan abin to Allah madaukakin sarki yana rubuta ba da wannan shi ne fassara ta bahak wanda kuma tana da yani shawahi a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake bayyana a cikin suratul hajj wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a واضح نعم Allah yake cewa daga cikinku dalibaicin ya fara magana tun farkon aya ya iman nasu
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا to mahallin shahid wa minkum man yutawaffa daga cikin ku da akwai wanda yake mutuwa tun kafin ya tsuwa wa minkum man yuraddu ila ardal umr da cikin ku da akwai wanda ake barin shi har ya tsuwa ya girma ya kai zuwa ga arzalin umri mafi kaskancin shekaru shi ne ya zamto tsoho ya dawo ya rayuwar shi ta yarinta ka gan shi da hankali da komai amma kwakwalwar irin ta yara ka gan shi da yana yin yana kokarin zuwa jami'i amma bai ya iya zuwa jami'i saboda tsuwa ta wannan shi ne arzalin umri amma kuma yana zamantowa rayuwa kyakkyawa wannan rayuwar natsuwa yana zamantowa kyakkyawa in mutum ya yi aiki na kwanan lokacin saman ta gashi ko kuma ya dage ya yi riko da ayyuka da kwanan da kai da ya lamba da ilimin sha hayya kai yani bai san komai ba bayan da yana da ilimi wanda da akwai irin wannan ayar ko kuma irin wannan bayanin a cikin suratul nahl wanda Allah mai take cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu man yuraddu ila ardil umri likay la ya'lama ba'da ilmi shay'an inna Allah alimun qadir jai wannan kenan shine ishara zuwa ga tafsiri na Bahak shi Imam Bahak ya fassarta ثم رددناه إلى أسفل السافلين شين رددناه أو رجعناه إلى أرذل الأمور واضح زي ما داو كان تفسير النبي شين يعني الله ما أكن سلكي تاردا يا هل أم أدم شيء صار ما في يوم ما يوم تفسير كوا العلامة ابن كثير da kuma al-Imam al-Alusi dukan sun ce abin da ya fi fassara da ta fi ƙarfi shine fassara da ta farko wadda cewa asfali safilin shine addarajat au addarakat minan nar yani asfali addarakat minan nar shine ake nufi wadah yani fassara ta farko ta yi yani kusa da ma'ana inda ita ma ta biyu ma tana bada wata fa'ida mai zaman kanta shine laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim tabbas mun halitta dan adam a mafi mafi kyawun sura mafi kyawun kama mafi kyawun halitta summa radadnahu sannan in bai ba aiki na kwarai ya an kalanta in bai ba aiki na kwarai bai tashi ba da yin aiki na kwarai radadnahu za mu maida shi asfal safi zuwa mafi kasancin kasarto cikin wutar jahannama mafi mafi zurfin daraja ta wutar jahannama shi ne ƙasan wutar jahannama yani da yake suna ibn sa'ad duka tafsirin shi ce mawdi'il qusay gurin masu saban Allah ne addarakat min nar gurin masu saban Allah ne shi yasa munafikai ma an kai su duk wani gungume mai mai sabawa Allah ɗauke sarki mai tamarrudi akan mai hoto na hoto da Allah ɗauke sarki ne mai gobe shi shine asfal ad-darajat to ya Allah ya togaci ya hudda wa'inda suka yi imani ya ce illal ladina amanu banda wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari suka yi imani suka yi rada imani rukunin imani suka yi rada Allah maɗaukin sarki sannan kuma wa amilu salihati suka yi aiki na gari aiki na gari ya sharadi guda biyu sharadi na farko ya kasance an yi shi ne don Allah da ikhlasi sharaɗi na biyu ya kasance an yi shi ne akan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi ce illa lazin amanu banda wanda suka yi imani su wannan suna da wannan lada wanda ba a yankewa falahum ajrun wannan suna da lada ghairu mamnun wanda ba a yankewa malamai sun masarta ghairu mamnun mamnun shine ghairu maqtu'un anhu wa hiya aljanna darul muttaqin ba a yanke musu wadda wannan su ne da yake suna abinda allah maɗauki sarki ya rantsu a kan shi to baitin an bayyana halittar ɗan adam allah maɗauki sarki ya rantsu ɗan adam a mafi kyawun sura to kuma wannan dalili ne akan cewa allah maɗauki sarki yana iya tado ɗan adam baitin ya rajin ya koma domin shi ya ƙirƙiro halittar shi idan ka sallama ka yarda da allah shi ya halitta to ta da wannan halittar maida ta yadda take shi ya yi sauƙi shi ne malamai suke cewa al'imanu bil bada'a yusbitu imanu bil i'ada ka yi imani da Allah ya kirkiri halittar ɗan adam to yana lafinta ma wajibi ka yi imani da cewa Allah yana iya maido halittar ɗan adam bayan ya rage ya koma kashi kasancewa yani mushrikai suna daga cikin wanda suke ganin man yuhyi idama wa hiya rami wane ne zai halitta wannan kashin bayan ta riddige ta koma ya ta koma kasa waye zai iya suna inkarin haka shi na Allah ɗaukin sarki ya yani ya raddi a kansu a wannan ayoyin guda biyu wanda za mu ji an karanta musu insha Allah fadda shukran فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين sai Allah maɗauki sai ke ce fa ma yukazzibuka ba'du bidin menene yake sanya ka ga ƙaryata bayan an maka wannan bayani ba'du bayan an maka wannan bayani bayan hujja ta bayyana a gare ka me yasa kake ƙaryatawa bidin kake ƙaryatawa da sakamako kake ƙaryatawa da ranar tashin gama ka ce bayyayuwa a raya mutane a tada su kuma a ce za mu sakamako me yasa kake ƙaryatawa bayan duk wannan bayani ya gabata ka yarda ka yi imani eh Allah ne maɗaukakin sarki ya wannan halitta ya halitta ɗan adam a mafi kyawun su a mafi kyawun kuma to ne yake son ya karfi na kare ta da addini kalma ta addini a nan gudu ta zo ana nihin da ita ranar sakamako addini sakamako nan ya zo da haka to kalma ta addini tana zauwa ta ba da ma'anar sakamako kamar a hadisin da yake kamata duni su dara gida da akwai magana wajen ingancin shi sannan kuma da cikin suratul fatiha iyyaka na'budu maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako waga fadu maliki yawmiddin da ka hara mana tun da wasu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai magana ma'ana ta ɗan take maliki yawon dini mamallakin ranar sakamako kaga duka waɗannan wuraren ana nufin da addini shine sakamako wala alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda yawa kanshi sakamako yanke diddik kanshi yawa kanshi hisabi ya yi aiki domin ya amfane shi bayan mutuwa wannan hadisi duk da shi ma da akwai ɗan ta cewa wajen ingancin shi amma dai ya ne ma'ana shi dai tana kwaɗaitar da mutum ya kama jiki ya aiki na kwalle wani lokaci kuma hallo addini ya zo ana yin da shi al-islam ana yin da shi musulunci wani lokaci addini ya zo ana yin da shi musulunci
إن الدين عند الله magana الإسلام addini ya zo ana yin da shi musulunci ainihin addini inda Allah al-islam wani lokaci kuma addini ya zo ana yin da shi ibada ibada wanda zai kasance wa ma umiru
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ala lillahi suratul zuwa ألا لله الدين الخالص wa'annan guraren ana yin duka addini bi ma'ana ibada ala lillahi dinul khalis na Allah ne ibada wanda take mai ikhlas wa ma umiru ba a umarce su ba ana magana akan yahudawa illa li abdullah sai dan su bautawa Allah mukhlisina lahu din suna mai kebance mishi addini suna masu yin ikhlasi a ibada haka wannan kenan shi yasa a irin wannan gura an ka zo sai ka duba ga siyakin akan me yake magana yana magana ne akan ibada ibada ne yana magana akan addini musulunci yana magana akan sakamako sakamako ne wadda Allah ya taimaka Allah sai alkhairi kenan fa ma yukadzibuka shi yasa za ga kuskure ne yanzu mutum ya tashi ce fa ma yukazzibuka ba'du menene yake sanya ka da ƙaryata bayan wannan bayanin da aka ma ka ƙaryata da addini a shi ba yake nufi ko ka ƙaryata da musulunci inna ma fa ma yukazzibuka menene yake sanya ka ƙaryata ba'du bayan bayanin nan da aka ma biddini da sakamako shine mushrikai suna karyatawa cewa ba a yi ba sakamako ba a tada mutane ba daga cikin kabarkansu ba a maida su ba a halittar su bai can sirrin diddige da sauransu suke inkarin haka ba shi ne me zai sa mutum ya yi inkarin maido halitta bayan kayar da cewa allah maɗauki sarki shi ya halitti wannan ɗan adam ɗin a mafi kyawun sura to maido shi bayan ya lalace ba shi ya sauki ba akan ibuwa na tafi shi ne asali bayan da ke waza fama yi kazibuka mada ya ce fama sababu ta kazibuka ayyuhan insan ba da hadar bayan wa ba da rugunin dala'i wal barahi me ya dauke ka kake karyatawa bayan wannan bayanin bayan dalilai sun bayyana cewa allah ɗauki sarki mai kudura ne mai iko ne akan dawo da halittar ɗan adam ya tada su ya kai su zuwa ga tashar ranar tashar kiyama ya ya yi musu sakamako zuwa ga arzu mahshar ya kai su zuwa ga farfajiyar da kiyama ya yi musu sakamako me zai hana me ya sa kai kake karyatawa bayan ka yarda da cewa allah shi ya halitta ka farko to malam ɗauki sarki shi ya ci ɗan adam tun yana asalin shi da haka ya kai zuwa ga ‘ya'yan ɗan adam ɗin ‘ya'yan annabi adam ɗin mutufa ta maniyu daga mutufa ta maniyu alaƙa gudan jini daga gudan jini mutuka da yake suna gudan tsoka daga nan kuma aka sanya wa mata ƙashi daga ƙashi sannan kuma lo aka busa mishi rai daga nan kuma lo aka aihe shi daga nan kuma lo Allah ɗauke sarki ya raya wani wani ya kashe shi tun kahin ya girma sannan kuma baitin an kashe shi ya rubuce kuma yana da iko mai don shi domin shi ya yi shi ya yi dan adam duka wannan bara shi wannan kenan shine abinda take bayani me yasa kuma suke karanta da da sakamako suna kareta da sakamako saboda sun san sun yi banna sun san sun yi banna sun san da akwai matsala an aka ce da akwai sakamako da akwai matsala shi yasa galiban za a ga duk wanda yake inkari da ranar tashar kiyama wallahi dan banza ne mabannaci ne farawo ne mai dan fashi ne maznaci ne banda banna babu abin da yake wallahi shi yasa ko musiba ne a ce wanda yake mai laihi ne dumu-dumu a yi ta karanta mashi falsafa nan da zai yara ya ce a na yara don hankali na ya kwanta ba yana dinga rikewa ba za mu je can a yi min azaba da sauransu shi sa ɓanna ce shi sa ya kamata irin wannan matar da ta shafi falsafa da sauransu wanda su ga koya ya kasance suna da aƙida don su jawo hankalin yani samari ko kuma masu zuwa karatun shanu sai Allah maɗauki sarki ce alaisallahu bi ahkamin hakimin shi Allah maɗauki sarki ba shi ba ne bayani masu hukunci cikakken hukunci ko kuma alaisallahu bi ahkamin hakimin shi Allah maɗauki sarki ba shi ba ne ba yayi masu hikima cikakke hikima kenan alaisallahu bi ahkamin hakimin shine hikmatan wa hukman Allah maɗauki sarki yayi cika hukunci yayi cika hikima tabbas haka wannan istifham ne takalili yani ana ma tambaya ana so a tabbatar ma da abinda ake ma tambaya wannan shine haka yake wadai alaysa Allah bi ahkamil hakim ya zo a hadisi amma hadisin yana da rauni akan cewa manzala sai ya kasance in ya karanta suratul tin in ya kawo wannan karshen wannan aya ya ce bala wa ana ala zalika min shahidin tabbas haka ne ni ma ina daga cikin wanda suka shaida amma hadisin yana da rauni sannan kuma hallo ya zo akan cewa umarni ne ma manzo Allah ya amma dai hadisin yana da rauni idan tun yana da rauni ba a yi ba aikin shi a wannan ba wala amma ba zai fi bane baitin ka karanta wajen ma'anar ka gane ma'anar a cikin bayanin da kake ka ce na shi da haka wala amma kuma ka karanta a cikin sallah ko makamanta haka yani wannan yana buƙatar hadisin ya tabbata ya inganta da wannan shine alaysa Allahu bi ahkamil hakim shin Allah ba shi bane ba wanda yayi masu hukunci hukunci cikar hukunci tambaya ce istifham takalili ne tabbatarwa ta ke sannan kuma wasu malamai sun ce bi ahkamil hakim wanda yayi masu hikima cikar hikima lillahi yani Allah madaukakin sarki shine yake da cikar hikima hikmatun baligha hikima wadda take cikakka wadda take makura da azanci ya cika wadda sai wannan da yake suna ita ce suratu tin ko to suratu tin yani mun yi ishara mun ce a ƙarshen yani tafsirinta kafin mu shiga sura ta gaba za mu haɗu wata latifa wani abu da ya afku wani a zamani na imamul kurtubi ya haɗi wannan hissa a cikin tafsirin shi ya ce azaban na wani da yake suna zamani na khalifa al-mansur da akwai wani isal hashim ɗaya daga cikin manya ne a zamanin mulkin na khalifa al-mansur kada ya kasance yana son matan shi so wanda yake mai tsanani ko ana cikin hira da ya ga ta yi kyau ta yi kwalliya ya ce ki na sake ki sake uku in ba ki ba wata kyau in ya hanke ba ki mota kyau na sake ki sake uku to ita kuma sai ta rena kanta ta ce kai sakin nan yayi ta yada ka ga wanda wata da haske shi ga waye ga waye waza sai gane ta tashi ta tafi gidansu matsala abu ya kai zuwa ga gurin shugaba khalifan mansur a lokacin he aka daman galiban kuma a zamanin da malamai ne suke zama tare da shugaba fakihai duka fakihai aka tattara su a lokacin suna zaune dukan kowanne ya ce kai ta zaune shi ke nan tsakiya sai ɗaya daga cikin da yake suna malaman da akwai wani fakihi daga cikin ɗaliban ko kuma mabiyan mazana ta abi hanifa ya yi shiru bai ce komai ba a ga wani dare ko da kana da ilimi ba so ka yi ta sauru'i wajen gwada shi ana so ka bi a hankali da akwai lokacin da zai zo da ƙarfi da yaji za a kama a ce dole ya kai da bi a hankali daki daki ana na yayin shiru ya zauna ya yi shiru shugaba khalifa mansur ya ga ya gan shi a zaune ya yi shiru ya koma gere ya ce kai ya aka yi kai shiru ya ce na ga kuna magana ne ana cewa ta yi saki sakin da yi ba ya ce allah maɗaukin sarki yana cewa laƙadu kalakalar insani fi ahsani takwim ya ce yani falaisa shay'un ahsanu min al-insani khalqan wa suratan wa taqwiman babu abin da yake halittar dan adam ke da ku saki bai yi kaga wanda yake nuna cewa an kaga an ce a ƙarƙashin aya za a hudo hukunci na fito ba abin mamaki ba ne kaga yanzu wannan ayan nan dan a ce ma yanzu mutumin da ya ce matashi ta yi wata kyau sakin ya yi ko bai yi ba ba kowa ba zai iya cewa ayan na ayyar hujjo hukunta ga shi wata shi ne wannan kiran latifa nan da imam kurtubi ya rawaito wannan malamin da ya yi wannan istinbatin shugaba a lokacin ya sa aka karrama shi yani khalifar mansur ya sa aka karrama shi aka darajta shi da yi wannan kokarin da dai sai mu ta yi zuwa ga sura ta gaba سورة الشرح وكما الانشراح وكما سورة ألم نشرح دكا سورة ينتهي واضح سورة الشرح سورة ألم نشرح سورة الانشراح وانا سورة تنا بياني هي أكم مسعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم da darajar shi sannan kuma da matsayin da gare shi a kurin Allah maɗaukakin sarki daga kuma tana bayani akan ni'imomin da Allah maɗaukin sarki yawa manzon Allah sawa sama ta hanyar yalwata ƙirjin shi da haskaka yani zuciya shi da hikima da sani da ilimi na alƙur'ani da na wahayi da tsarkake shi daga dukkanin zunubi wanda in yayi sa a farnan in a farnan ta yayi ba da rawe ba da wanda ɗan anan gaba zai yi su ba da rawe ba yayi duka tana magana ne akan haka sannan kuma wannan sura tana kwantarwa da manzala su sama hankali a lokacin yana rayuwa a garin makka mashirkai suna cutatar da shi tana kwantar mashi da hankali akan cewa nasara za ta zo sauki zai zo sannan kuma da wannan sura tana nuna wa manzala sama baitin ya gama da al'amurkan duniya ya gama jihadi ya gama waye to ya tabbata mai da hankali zuwa ga ibada da allah maɗaukakin sarki almin da wanda ita ce suratul inshirah wadda makkiya ce tana da aya guda takwas kamar yadda sura da ta gabata suratul ti wannan ita ce suratul ashar malai na ya karanta mu insha Allah
bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نعم وانا اتيت سورة الشرح وانا آيين زام فارا رسول سنة كما هو يهم تقبا إن شاء الله اللغة يا باب دابا الله ما أركب سركي كتوا ألم نشرح لك صدرك شن بويل وتبدأ رجلك با تنبياتي استفهامي التقريري tambayace wadda take tabbatar da abin da aka yi tambaya a ƙarshe shin ba na baka kuɗi yani in yani alasar misala ce ɗane da uba sai ya gan shi ya tsaya na neman amsa abinci a gurin wasu ya ce shin ba na baka kuɗi za ka kai makaranta kaga me yake tabbatar mashi na baka to wannan shi ne ake ce mashi al-istifham at-taqriri tambaya wadda ke ta zamna ta tabbatar da abin da aka yi tambaya a kan shi wadda alam na shirah da kasar shin ba mu yalwatar da kirjinka ba muka baka annabci sannan kuma da muka haskaka kirjinka shine yalwatar da kirji da shirya da ilimi na addinin musulunci ومن يريد الله أن يهديه ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله زي يوتر الجيش يأمشي مسلمتي to harkon musulmi a wannan al'umma wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauki duk wani abin da ake bukata na musulunci kuma ya isa natija ta yalwatar da bijin nashi akai sha'iyan ya shirahi sadr din akai shi ne Allah ba kusa ke ce shin ban yalwatar da bijin ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wal iman da imani wa nurul qur'an da hasken alquran wada shi ne Allah ba kusa ke mushi ya wani tabbai islam mai takali yana bayyana ni'imar da ya mushi Allah ma'auki zaki ya haskatar da gare shi ibn kasir ke cewa nawwarnahu sabraka mun haskatar haska kirjinka waje annahu fasihan rahiban wasi'an muka sanya shi mai yalwa kuma hajo mai daukar duk wani abin da aka yi shi shi yasa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ya shake shi ya ce ba ni sadaka ya dauka ya bashi baya maida mushi magana saboda yanzu wanda ka ji shi yana iya ɗaukar mu'amala kowa saboda shi annabi ne na dukkanin al'umma wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to saboda al'umma gabaki daya talikai gabaki daya ka toshi zuwa gare shi shi yasa yake da wakil jiyan da zai iya mu'amala da kowa wadah wannan kenan shi ne yani Allah maɗaukin sarki ya rubutar da ƙirjin shi ya sanya shi na iya ɗaukar komai haka kuma hannu abu hayya da ke cewa sharfa sadri tanwiruhu bil hikmati wa tawsi'ihi li talaqqi ma yuha ilayhi wa huwa qawl jumhur ɗaya daga cikin malaman tafsir abu hayyan yake cewa sharfa sadri yalwata injin da aka wa manzon sama tanwiru bil hikma a haskaka shi da aka yi da hikima ta annabta wa tawsi'u da kuma yalwata shi da aka yi domin ya dauki wahayi kuma wahayi ba kayan banza bane ba wala domin ya dauki wahayi ya isar shine ibn hayyan ya ce wannan shine magana ta jibo amma da akwai wasu malamai sun fasarta alam nashrah laka sadar shine yani ya tsara ƙirjin manzana sama da aka yi lokacin da yana yaro yana gurin halimatu sa'adiyya mai wadda ta shayar da shi yana gurin wadda ta rene shi wadda yana gurin ta lokacin da aka tsara ƙirjin shi mala'ika jibrilu ya tsaka jibrilu shi wanda kista dai imam muslim ya rawaito ta daga anas bin malik anas bin malik ke cewa mala'ika jibrilu ya zo gurin manzana sama yana a lokacin yana wasa da yara ya kama manzana sama ya kwantar da shi ya yani tsaga ƙirji shi sai ya hudo da yake rasuwa zuciya shi da ya hudo zuciya shi a jikin zuciya ya huda wani ɗan tsoka ya ce ha za a haɗu shekaru ne ka wannan shi ne raman shekaru daga gare ka an huda shi don haka yi masu ne fada sai ya huda shi yadda sannan ya wanke wannan zuciyar da akan wani kwano ko kuma wata tasa ta zinariya da ruwa na zamzam sannan kuma wanda ya lallaɓe ta ya maida ta zuwa gunta yara da suka ga wannan abin da aka yi da akwai matsala yaro ya ga kawo da wani ya suka yi gauga suka ne suka sami halimatu sa'adiyya murdi ashi suka ce ai muhammadu an kashe shi sai ne annabi muhammad suka ce an kashe shi haka ne abin da idan sai ya nuna musu shi yasa mutum baka mishi jayayya baka mishi gardama akan abin da gani ne a fatumaru na wa'ala ma yana su a yi nasa gani kawai kisa ne wata da aka zo tarbar shi aka gan shi ya yani kalar shi ta canza ya zama to na ƙiyyar tsabtatacce mai haske yani wannan shi ne kiran kisar da imam yani anas bin malik ya rawato kai anas bin malik yake cewa imam muslim ya rawato daga anas bin malik a kitabul iman ya yi suna kake cewa wa kuntu ara asirin makiyar fi sadri ya ce ina ganin da yake suna gurbi na inkewa a injin shi gurbi na inkewa a injin shi to wasu malamai na sosai suka ce alam na shirah da ka sadar shi ne wannan shirah yalwata kirjin da aka wa maza sama aka tsaga aka hudda wani abin da yake cikin zuciya wanda shi suke ne amma da yake yani aya tana iya ɗaukar dukkanin wa'annan ma'anonin shi yasa malamai na tafsir suna da wata ƙa'ida suke cewa idan aya tana iya ɗaukar ma'ana biyu ko sama da haka kuma babu cin karo a junansu ba laifi a ɗauki ma'ana eh inda akwai cin karo ne a nan gona za a yi bincike wai ya yi ƙarfin da biyu wadda shi ne alam na shirah da ka sadar shin ba mu yalwatar da ƙirjinka ba ka ga ni'ima ce aka wa manzalar sama Allah yana karrara mishi ni'imar da ya mishi wadda sai kuma Allah maɗauki sai ke cewa wa wada ana an ka wisirar shin ba mu ɗauke maka ba dukkanin zunubanka wanda ka yi su in an karanta ka yi da wanda kuma ba ka yi su ba an karanta za ka yi wannan ba ana neman ba da akwai zunubi ko ya yi zunubi la in an kadarta ya yi an ɗauke in an kadarta zai yi a nan gaba an ɗauke wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daman kuma annabi masumi shi kuma masumi allah ne yake sanya mashi isma ta yadda bayani ba zunubi ko da ya yi kuma an gafarta mashi bana kana bayani ba shi yasa allah wa ɗauke sarki ce ina fatahna laka إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Allah maɗauki sai muhallin shahid Allah maɗauki sai ya ce Allah zai ya gafarta maka abin da kai na zunubi a baya da kuma abin da a nan gaba za ka yi shi barantana ma kuma Allah ya sanya mishi isma bayyani to gaya ce ta nuna ma martaba da daraja ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada wannan kenan shi shi yasa yani koda yayi ijtihadi a abin da ba yi ba wahala sai ya bada fatawa ko ya ya shiryar ya yi kuskure allah maɗaukin sarki in zai mishi muhataba sai ya fara cewa an yahe ba nisa kai kaza afallahu anta lima abinta lahum hatta ya tabai na kallazina sadaku wa ta'laman kadibin kaga afallahu anka an yahe ma me yasa ka musu uzuri game da munafukai da suka ce za su bar suna so su zauna ba sa je bayani wadah shine kenan wa wada'na anka wizra maka ɗauke maka yani zunubi ko kuma nauyi wanda yake kanka wanda ka yi ko wanda baka yi ba in an kadarta ya samu in an kadarta za ka yi ƙwada allazi an kadar zahara wannan dai zunubin wanda ko kuma nauyin nan wanda an kadar zahara ka ya nauyi ya gadon bayan ka asali na kalma na an kada kalma na an kada ko kuma ita ce annaƙi shi ne ƙara da ake ji in an ɗauki kaya an wa raƙubi laftin kaya in yana ta yana da gajin ƙara wannan shi ne ake ji to tsabar misali ne aka yi zunubi mutumin ƙwarai annabin allah yana jin shi kamar yani nauyin kaya ne laftin kaya ne aka ɗora mashi to allah ya ma ɗauke sarki ya ɗauke mashi ya ɗauke mashi wani wannan kadanta ce in ya kasance barantana kuma yani sahibu shari'a masumin mazalar sama yana da isma wannan yana da ce ka'ida usuliyya mazalar sama masum yana da isma la yani yaktarif damban bayyayin zirin bayyawa afka cikin layi amma da haka an ɗauke shi bai cin yana da isma kariyar da aka sa yadda bayawa haɗa bai aiki mummuna ta wannan shakka sadar inda aka aka wanda rabon shaitan kuma shaitanin da suke sa mutum ya yi aiki mummuna Allah ya musulantar da shaitanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran da bayyana a hadisi Allah ya musulantar da shi ya zanto mummuni na gari na kwari to mu kuma yi mu kama jiki mun ce istighfari ba a ce ba musulantar da namu ba za dai idan Allah barkin sarki ya ce wa wada'ana anka wizrak man dauke ko kuma mun gusar maka yani wuzrak yani nauyin da yake kanka shi ne zunubi in kayi ko kuma in za ka yi a nan gaba kazantawa ce allazi an kada za ka wanda ya nauye ya gadon bayan ka azhar shi ne gadon bayan wadda wannan ta ga yana ana ana ana bayani akan yani darajar da manzara sa yake Allah ɗauke sarki ya ɗauke mishi duk wani yani yani dai muna iya ɗan ƙara da iya sa wannan aya Allah ɗauke sarki ya ɗauke shi duk wani laifi ko zunubi wanda ya yi ko kuma zai yi in an ƙadarta in zai iya kasancewa sai kuma aya ta ƙarshe wanda zamu ba za mu bayani akan ta shine wa rafa'na laka dhikr Allah ɗauke sarki ce kuma mun daga ambatanka mun daga ambatanka a mutanen farko da mutanen ƙarshe mun daga ambatanka a har abada ana ambatanka shi sa ne manzalar sama a duniya babu annabi ko kuma babu mutumin da ake ambatan shi da yawa sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne malamta su suke ce alaina makamaka fi duniya wal akhira waje an nasmaka makarunin bisni Allah maɗauki sarki ya ce na haɗa sunanka tare yake da sunana in an ambace ne sai an ambace ka ɗan mutum zai shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada ya ce a shaɗa Allah ilaha illa annan Muhammadu Rasulullah mai yin kiran sallah mai tada ikama mai yin tahiya mai yin khutba limami duk wani gurare yani da ake yi na addini za ga sai an hada da annan Muhammad Rasulullah an hada da sunan manzon sama alqur'ani a gurare da dama billahi wa rasulihi da sauransu hada sunan manzon sama da Allah sannan kuma yo me yake suna annabawa gabaki da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari su yi imani da manzon Allah sallallahu a gurguje Hassan bin Sabit yake cewa wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له اسما وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد حسن يسابي كتوا الله يا حق سونن شي tare da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mai kiran sallah zai faɗi kalma ta biyar dole ya faɗi sunan manzon Allah shine Allahu akbar Allahu akbar kalma biyu ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah ta biyar wace ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ya hudu hasan bin sabit kenan sha'iru rasulullah sallallahu alaihi mawaki annabi muhammad sallallahu alaihi ba waka ba da kade da kade da laye waqi wadah yani shi'r na larabci wa shaqqa lahu min ismihi yujillahu kuma sai ya hudo mishi suna daga sunan shi yani daga sunan Allah aka huduwa manzala san suna shi ne ce fadul arshi mahmudi ma'abutan al'arshi Allah maɗaukin sarki mahmudi wadda wa hada muhammadu shi kuma wannan muhammadu ka istikaki sunan ma da gare shi daga sunan Allah ya kai istikaki amma wannan shi ne a takaice da yake suna bayani akan wayannan ayoyin guda hudu insha Allah sauran ayoyi kuma da bayani zuwa kansu a darasi na gaba to insha Allah wala Allah da akwai dan karin bayani a da yake so gobe insha Allah in za mu ci gaba da tafsiri insha Allah da akwai dan sauran karin bayani da wasu ibafat da za mu insha Allah abinda muka faɗi dare Allah sai ya tuni zan na hasatun ma abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu